إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى اتقوا الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه فإن التقوى خير الزاد في المعاد والمعاش وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيها المسلمون إن من أعظم العبادات وأجل القربات طلب العلم إذ به يعرف الحلال والحرام وبه يعبد الله على بصيرة قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لكن مع عظم شأن العلم فإن كثيرا من الناس قد وقعوا في أخطاء عند طلبه الأخطاء التي ينبغي التنبه بها والتحذير منها ومن هذه الأخطاء عباد الله فساد النية فطلب العلم عبادة كسائر العبادات يشترط فيه النية الصالحة ومن الناس من يطلب العلم رياء أو لجاه أو لنيل عرضا من الدنيا قال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة فعلى طلاب العلم أن يحسنوا نواياهم وأن يطلبوا العلم لوجه الله تعالى عباد الله وإن من أخطاء الناس في طلب العلم عدم العمل به فالعلم يطلب ليعمل به فالذي طلب العلم ولم يعمل به يكون من زمرة اليهود الذين وصفهم الله تعالى وذمهم بعدم العلم بعدم العمل بالعلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي عظم إثما عند الله ألا تعملوا بما تعلمون وجاء في الحديث أن من الثلاثة التي تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لم يعمل بما علم فاعملوا عباد الله بما تعلمون إذ فيه النجاة يوم القيامة عباد الله ومن أخطاء الناس في طلب العلم أخذ العلم من غير أهله يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فالعلم لا يؤخذ من كل من تصدر إلى التعليم فالعلم يؤخذ من العلماء الراسخين الذين يعملون بقول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون العلماء الربانيون هم المتمسكون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العاملون بما يعملون المتصفون بالتقوى نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لطلب العلم عند أمثالهم عباد الله وإن من أخطاء الناس في طلب العلم تضييع الأوقات والفرص تضييع الأوقات في الوسائل التواصل الاجتماعي تضييع الأوقات في مشاهدة المسلسلات والفيديوهات التي لا تفيد تضييع الأوقات في تتبع ردود العلماء المعاصرين تضييع الأوقات في الجدال والخصام فالوقت أعظم ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به قال الله تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره ولله در القائل الوقت أغلى من الياقوت والذهب ونحن نخسره في اللهو واللعب وسوف نسأل عنه عند خالقنا يوم الحساب بذاك الموقف النشب فعلى الطلاب أن يعتنوا بأوقاتهم وأن يستغلوها فيما يفيدهم فيما يفيدهم عباد الله وإن من أخطاء الناس في طلب العلم حسد الأقران حسد الأقران وهذا داء خطير يؤدي بصاحبه إلى تتبع عثرات صاحبه ويؤدي بصاحبه إلى الكيد لصاحبه وهذا خلق مظموم ومخالف للإيمان بقضاء الله وقدرته القائل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما والقائل أيضا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض عباد الله وإن من أخطاء الناس في طلب العلم عدم احترام المعلم الاستهزاء بالمعلم وعدم احترامه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فالاستهزاء بمجرد المسلم حرام لا يجوز فكيف بالمعلم فكيف بالمعلم الذي هو بمنزلة الأب المرشد المربي قال عليه الصلاة والسلام ليس من أمتي وفي رواية ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه أخيرا عباد الله اعلموا أن العلم اعلموا أن العلم لا يحصل إلا بإصلاح النية وبدعاء الله تعالى والاجتهاد وبالتزام العلماء الناصحين وكذلك بالانشغال به واعلموا كذلك أن الخير كله في طلب العلم والشر كله في عدم طلبه نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب الدعاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd in uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan mu wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki domin tsoron Allah shine mafi alkhairin tanadi da mutum zai yi ma kansa a duniya da lahira Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guzuri na zuwa lahira amma ku san guzuri mafi alkhairi da za ku yi shine tsoron Allah in uwa masu girma ibada mafi girma ibada mafi daraja ita ce neman ilimi domin neman ilimin nan da shi ake sanin halal da haram neman ilimin nan ta hanyarsa ake iya bauta ma Allah yanda ya dace shi yasa ilimi ya fi kowanne ibada daga cikin ibadu domin sai da shi ake kowace ibada Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wai shin har wa'inda suke masu neman ilimi suna zama ɗai da wanda ba su neman ilimi wannan shi ake ce ma al-istifhamu at-taqriri ai la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba sa taba zama ɗai masu neman ilimi da wanda ba sa neman ilimi in uwa masu girma tare da daraja ta wannan neman ilimin amma da yawa daga cikin mutane suna fadawa a cikin kurakurai wajen neman ilimi wanda yasa a yau nake so in faɗakar da mu wasu daga cikin kurakuran da muke a wajen neman ilimi za mu faɗe shi ne ba don komai ba sai don gyara kayanka ba zai taɓa zamantowa sabke mu raba ba ‘yan uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a wajen neman ilimi shine fasadun niyya rishin kyautata niyya a wajen neman ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin da muka karanta duk wanda ya nemi wani ilimi wanda shi wannan ilimin ba a neman duniya da shi wanda shi wannan ilimin da shi ne ake sanin Allah ya neme sa ba don komai ba sai don wata dauda ta duniya to Allah maɗaukakin sarki zai haramta masa hatta jin ƙamshin aljanna ba ma ya shige ta ba kenan mu gyara niyya a wajen neman ilimi idan za ka nemi ilimi ka neme shi don Allah ba don a yabe ka ba ba don a ce ka iya ba ba don ka yi jayayya da mutane ba kuskure na biyu a fagen neman ilimi shine adamu al'amalu bi adamu al'amali bil ilmi rishin aiki da ilimin babbar manufa ta neman ilimi shine ka yi aiki da shi in ka neme sa a hadisi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin mutane uku wanda da su za a hura wuta da su za a fara jeho mutane a wuta mutum guda uku daga cikinsu manzon Allah ya ce wanda ya nemi ilimi bai yi aiki da shi ba shi yasa malamai suke cewa al'ilmu wa balun ala sahibihi illa man amila bi shi ilimi bala'i ne ga ma'abocinsa sai wanda ya aiki da shi idan ba ka yi ilimin ba baka tsira ba kuma in ka yi ilimin ba ka yi aiki da shi ba kuma baka tsira ba me mahuta ka yi ilimin kuma ka yi aiki da shi idan muka ce aiki da ilimi duk abin da ka sani ilimi ne ka san zina haramun ce to kana da ilimi akan wannan ka san ƙarya haramun ce kana da ilimi akan wannan ka san zalunci haramun ne kana da ilimi akan wannan kinan bai shahi malumai kawai ba in uwa masu girma الله سبحانه وتعالى يا زرقي يهوداوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم wanda baya aiki da ilimi zai shiga a cikin kungiyar Yahudawa kuma yace kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun yayi girma a wajen Allah laihi ku kasance ba ku aiki da abin da kuka sani ilimin mai amfani shine wanda zai kara ma mutum tsoron Allah shi yasa wani mai hikima yake cewa hayatun bila ilmin hayatun dhamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u rayuwa ba ilimi mummuna ce shi kuma ilimin da ba aiki da shi to kuma marishin sa in uwa masu girma daga cikin kurakuran mutane a wajen neman ilimi shine akhdhuhu min ghairi ahlihi neman ilimin a wajen malaman da basu cancanta ba a nemi ilimi a wajen su al'imamu ibn sirin yake cewa inna hada ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum shi ilimi shine addini gaba ɗayansa don haka ku dubi wanda ya dace ku nemi ilimi a wajensa ba duk wanda ya hito yana karantarwa bane ya dace ka nemi ilimi a wajensa wanda ya dace ka nemi ilimi a wajensa shine wanda yake aiki da faɗin Allah maɗaukakin sarki walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ma'anar wannan ayar shine ku kasance masu aiki da abin da kuke karatu na alkur'ani ma'ana kenan malamin da ake karatu a wajensa ake ɗauka ilimi a wajensa shine mai aiki da alkur'ani shine mai riko da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya fassara alkur'anin malami mai jin tsoron Allah malamin da yake da ilimin abin da yake ilmantar da al'umma da shi don haka mu yi taka tsantsan a wajen wanda muke sauraro ko wanda muke ɗaukan ilimi a wajensu in uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a fage na neman ilimi shine tadyi'ul awqati fi ma la yufid bata lokaci a cikin abin da baya amfani mutum bata lokaci akan waya bata lokaci a cikin rezo sosiyo bata lokaci a wajen bin maluman da aikinsu shine sukar 'yan uwansu bata lokaci a cikin gardama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada shukura shine wanda ya sanya dare da yini dan saboda masu son su yi tunani su yi idan aka ce tunani ko yana ilimi yana shiga a ciki domin shine asalin tunani shine asalin ilimi shine asali domin karatu ana yin shine da tunani ana yin shine da kwakwalwa kenan Allah ya ce ya sanya dare da yini ne don saboda waɗanda suke so su yi amfani da shi su yi amfani da shi a abin da zai amfane su ai daga cikin masu hikima yake cewa alwaktu aghla min alyaquti wadh-dhahabi wa nahnu nakhsiruhu fil lahwi wal la'ibi yace lokaci ya hi tsada akan gol da diamond akan zinari da diamond yace sai dai kash mu muna tahiyar da lokacin muna bata shi a cikin wasanni da abubuwan da ba su da amfani sai ce wa sawfa nus'alu anhu inda khaliqina yawm al-hisabi bi dhaka al-mawqif an-nashabi yace wannan kuma lokacin za a tambayi mu game da shi a ranar alkiyama kuma wannan ishara ne zuwa ga hadisin manzon Allah da yake cewa la tazulu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in babu wanda zai gushe gaban Allah face Allah ya tambaye sa game da abubuwa guda hudu daga ciki an umrihi fima afna ai an waqtihi fima afna lokacin sa a ina ya sasa mu kula da lokutan mu mu kula da lokutan mu ɗan uwa masu girma daga cikin kurakuran mutane a wajen neman ilimi hasadul aqran shine hasadar abokan karatu hasada mummunan ciwo ne wanda in kana da shi kullum gurin ka shine kashi mutum yayi kuskure yanzu idan akwai wanda yake hasadar mai hudu ba a wannan wurin shi abin da yake saurare shi ne an yi kuskure kuskuren kawai yake ji duk abin da za a gai na amfani baya ganin sa hasada ke sa haka kullum kokarin ka kaga sharrin mutum kullum kokarin ka kuskuren mutum tasayyudul akhta hasada ke sa kullum kokarin ka kai ma mutum makirci kullum kokarin ka kaga mutum ya tozarta ya kumiyata wanda ko wannan shine halin sa tabbas ko yana a cikin halaka hasada mummunar ɗabi'a ce wadda ta ci karo da yadda da ƙaddara wadda Allah ya sha kunno mu akan ta yace am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli ko suna ma mutane hasada ne akan falalar da Allah ya basu wannan shi ake ce ma al-istifhamul inkari tambaya ce ta shin kunne da cewa ba a so kai haka ba wai tambaya bace da ake so ka bada amsa dan me yasa za ku rika ma mutane hasada akan falalar da Allah ya basu shi yasa malamai suka ce mai hasadar wani kaman Allah ne yake ma rashin kumiya domin ya ce bai yadda da abin da ya ma wancan ba don me yasa zai ma wancan kaza kamar yana zargin Allah da ya dora abu a inda bai dace ba mu kasance masu son juna ya ku ɗaliban ilimi masu neman ilimi kada kai ma kowa hasada da falalar da Allah ya basa shi yasa Allah ya ƙara maka kai ma Allah ya baka amma in hasada ka sa gaba to kullum zaka ga shi Allah yana ɗauka shi kuma kana yi ƙasa wannan ba a fage na ilimi ba a fage na rayuwa gaba ɗaya 'yan kasuwa ne ma'aikata ne da abin da ya kama da haka abu na ƙarshen uwa daga cikin kurakuran mutane a wajen neman ilimi shine alistihza'u bil muallimi wa adam muhtirami yi ma malami izgili wanda kake karatu a wajensa ko yi ma malumai izgili da rashin girmama su Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musulmi kowanne iri ne ka yi masa izgili ka raina sa to ina ga malami wanda yake son alkhairi gare ka ina ga malami wanda kullum yake maka nasiha yake kokarin nuna maka kuskurenka ina ga malaminka wanda yake a matsayin ma'aifinka da yake tarbiyyanka shi yasa manzo Allah yake cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rifu li alimina haqqan baya daga cikin mu musulmai na gari dukkanin wanda baya girmama malumai bai san haƙƙin malumai ba baya sabke haƙƙin malumai akan shi shine girmama su domin su a matsayin annabawa suke maimakon annabawa suke a ban ƙasa abin da ya kamata amma annabawa na girmamawa a yi musu matukar abin da suka kasance suna a kai daidai ne ba kuskure ba ne yan uwa masu girma musan da cewa ilimi baya samuwa sai ta hanyar gyara niyya da roƙon allah ya arzuta ka ilimin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kan sami allah ya ce masa wa kun rabbi zidni ilma ka ce allah ya ƙara mini ilimi ka roƙi allah kuma ka zage damtse wajen neman da kokarin kula da lokaci da lazimtar malumai lazimtar halartar wuraren malumai wuraren da malumai suke ba da ilimi neman ilimi gaba ɗayansa a ciki ne alkhairi yake rishin neman ilimi sharri a gaba ɗayansa a ciki yake mu kasance masu neman ilimi masu kokarin sa mu ilimi kuma ilimin nan baya da ƙarshe ana neman sa gaba ɗayan rayuwa ne komi tsohonka kana bukata zuwa ga ilimi muna fatan allah ya arzuta mu da ilimi mai amfani ya kuma ba mu haƙuri a wajen nemansa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim allahumma ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا نيجر أنزل الأمن في دولتنا نيجر أنزل الأمن في دولتنا نيجر ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله